ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci na al'imamul bukhari da ke na rijiyar zaki a cikin garin kano a wannan yammaci na laraba yau 20 ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1437 wanda kuma ya zo daidai da biyu ga watan sha biyu miladiya ta 2015 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyib min alkalimi tayyib na al'imam abi abdullah shamsuddin abubakar ibn qayyim aljauziya rahimahullahu ta'ala wannan shi ne darasinmu na goma sha ɗaya malam ya ce wa aksarun nasi ma inda hum khabarun minas sayyi'ati allati tuhbitul hasanat yace da dama daga cikin mutane ba su da labarin wasu laifuffuka waɗanda suke rushe ayyukan ƙwarai waqad qala ta'ala kuma haƙiƙa Allah ta'ala yana faɗa yace ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ɗaga miryarku ko miliyoyinku akan miliyar annabi sallallahu alaihi wa sallama wala tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'd kada ku rika bayyana masa magana kamar yadda sashin ku yake bayyana ta sashi an tahbata a'malukum dan kada ayyukan ku su rushe wa antum la tash'urun ku ba ku sani ba فحذر سبحانه المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يجهر بعضهم لبعض مالا يتي Allah subhanahu ta'ala ya gargaɗi muminai da su shiga taitayinsu kada ayyukansu su rushe a dalilin ɗaga miryarsu da suke yi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda sashinsu yake ɗaga wa abin sashi mirya wa laisa hadha bi riddatin yin hakan ba ridda bace bal ma'siyatun a aikin sabo ne yahbatu biha al'amal amma aiki aikin kwarai yana rushewa da wannan saban وصاحبها لا يشعر بها الهال ميل ليفم بيسني با فما الظن بمن قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه شيتو منين tsammaninka ga mutumin da zai gabatar da maganar wani akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ya gabatar da shiriyar wani akan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ya gabatar da hanyar wani akan hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama alaysa hadha qad habita amaluhu wa huwa la yash'ur ashe wannan aikin sa bai rushe ba alhalin bai sani ba alhalin baya sani to anan malam yana ci gaba da ambatan abinda zai iya rushewa mutum aiki koda kuwa aikin nashi aiki ne na kwarai wanda ya cika dukkan sharuɗan ayyuka na kwarai da ake bukata amma bayan ya riga ya yi aikin sai kuma daga baya zo ya yi wani abin da zai biyo wa aikin baya da matsala to shine ya rika kawo misalai ya ce abubuwan da suke rushe aiki ko suke rushe ladan aiki abubuwa ne da yawa kamar yadda ya faɗa a baya aktharu min an tuhsar wanda su bata aiki suna da yawa ya ce to wajibi ne mutum ya san wannan ya san cewa akwai laifuffukan da idan ya yi ko da a baya ya yi ayyuka na ƙwarai to waɗannan laifuffukan za su bi waɗannan ayyuka na ƙwarai ɗin su rushe su to shine ya misali a baya da almannu fi almannu alallah mutum ya aiki na ƙwarai ya rika goranta wa Allah cewa ya yi masa kaza ya masa kaza wannan yana rushe masa aiki ko ya yi sadaka ya yi wa wanda ya yi wa sadakar gori ya rika gaya masa maganar cewa ai ya masa kaza ya masa kaza ya masa kaza wannan yana rushe aiki ya kawo mana ayar da ta ambaci wannan to shi ne anan ya kawo har ila yau cikin irin ayyukan da suke rushe ayyuka na kwarai mutum ya daga miriya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wato mutum in zai yi magana da manzo sallallahu alaihi wasallam maimakon ya yi ta a hankali wacce za ta nuna girmamawa da ladabi sai ya kasance yana daga miriya yana kwakwazo kamar yana magana da abokinsa ko sa'ansa wanda Allah ta'ala ya hana sahabbai yin wannan waɗanda suka fi suka fi kowa yi su ne waɗanda ba su kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wani lokaci mai tsawo wato waɗanda suke zuwa daga ƙauyuka saboda haka ba su samu tarbiyya da koyarwa kamar yadda sauran sahabban da suka lazimce suka samu ba saboda haka sai suke ɗaga muryarsu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ya hana tun daga lokacin a sayyidina abubakar duk sanda zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana sai ya rika masa magana kamar wanda yake masa rada la ya la yukallimu illa ka akhi sirar kamar wanda yake masa rada haka yake magana da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama akwai thabit ibn qais ash-shammas wanda yana daga cikin sahabbai waɗanda suke da murya haka babban murya yana da babban murya gwangurme mai murya haka in yana magana to da ayar ta sauka cewa ku yi a hankali in ba ku yi wasa ba ayyukan ku za su rushe matukar za ku rika daga murya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yake magana to tun daga lokacin sai aka daina ganin shi a majalisar manzo sallallahu alaihi wa sallama annabi ya bincika ina yake ina yake ce ai ba aka ce a je gidansa a dubo shi da aka je sai aka same shi ya haɗa kai da gwiwa yana ta kuka ce me ya faru ya ce shi kenan shi ɗan wuta ne shi ɗan wuta ne saboda allah ta'ala ya ce zai rushe aikin wanda suke yi to shi ne aka je a ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce a je a gaya masa shi ɗan aljanna ne to wannan kaga ya saka shi cikin sahun waɗanda aka yi wa albishir da aljanna shi ne wanda matarsa ta kawo karansa ce ba ta son shi a raba su sauraka don kana da kirki ba matsala ba ce matarka ce ba ta son ka idan wani dan aljanna ne matarsa ta ce ba ta son shi ga to shi ne malam yake cewa fa hazzara subhanahu almu'minina min hubuti a'malihim بالجار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله تعالى يغرغدي مؤمني سي أهنكلي سبي أهنكلي كان أيوكا سسلوشي تهنير دقا مليا غا النبي صلى الله عليه وآله وسلم kamar yadda sashin yadda suke magana da sashi to mala ya ce kaga wannan ba ridda bace ba wai dan mutum ya daga muryarsa ga kan muryar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ridda ya bar musulunci bane amma saban Allah ne keta dokar Allah ne to shine malam ya ce wannan aiki ne na laifi wanda yake rushe aiki yake rushe aikin mutum bai san ya rushe ba sai ce to me ya tsammanin ka ga wanda za a ce ga maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya dauki maganar wani ya fifita akan tashi shi kana ga aikin sa ba zai rushe da wannan ba idan daga murya ta rusa mutum aiki to ina ga wanda gaba ɗaya maganar manzo Allah din ma yana fifita ta wani akan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya fifita hanyar wani akan hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam koyarwar wani akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fifita yi ma wani ladabi akan yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ladabi ya fifita girmama wani akan girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fifita wato damuwa da an taba wani akan an taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka wannan shine aula shine yafi cancantar aikin sai rushe malam yace wa min hadha qawluhu sallallahu alaihi wa sallama man taraka salatal asr faqad habita amalu yana daga cikin irin wannan babi na rushewar ayyuka fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama man taraka salatal asr wanda ya bar sallar la'asar bai yi ba faqad habita amaluhu to aikin sa ya rushe wannan hadisi yana cikin sahih al-bukhari imam al-bukhari ya ruwaito shi banda shi ibnu maja an-nasa'i imam ahmad tsayalisi ibnu abi shayba malamai da yawa sun ruwaito wannan hadisin annabi ce man taraka salatal asri faqad habita amalu wanda duk ya bar sallar la'asar aikin sa ya rushe to malamai sun yi tattauna game da menene ake nufi da rushewar aiki ma'ana aikin sa ya rushe duk abin da yayi a baya na sallolinsa da azuminsa da karatun alkur'aninsa da sadakarsa duk wani aikin alkhairi dai a baya rushe saboda haka yanzu in ya tashi yin wani aiki sai dai ya gida sabo amma waɗancan da ya in ya shekara 60 a duniya aka samu wannan to aikinsa na baya duk ya rushe ko ku a'a ba haka ake nufi ba ibnu abdulbar cikin tamhid ya faɗi shi a tunaninsa a fahimtarsa ma'anar hadisin yake cewa ma'anarsa ma'anar wannan hadisi shine a yake cewa ay habita amaluhu fiha ay falam yahsul ala ajri man sallaha fi waqtiha wanda ya bar sallar la'asar bai yi ta ba aikinsa da zai yi na yin wannan sallar bayan lokacinta ya wuce ya dawo yana yin ta to ba shi da ladanta in ba shi da ladanta da zai samu kamar yadda wanda ya sallace ta a lokacin ta zai samu ya ce wa ya'ani annahu idza amilaha ba'da khuruj waqtiha faqad ujira amaluha fi waqtiha wa faqad ajra amaliha fi waqtiha wa fadlahu wanda duk yayi ta bayan lokacin ta ya wuce in ji shi yace to ya rasa ladan aikin ya rasa ladan wannan sallar da ake samu idan an yi ta a lokacin ta kuma ya rasa falalarta yace la annahu habita amaluhu jumlatan min sa'ir salawati wa sa'ir a'malil birri yace ba wai ana nufin duka ayyukansa jumlar ayyukansa duka sallolinsa da sauran ayyukan kirkinsa duk sun rushe ba yace a'udhu billahi bi mithli hadha at-ta'wil yace ina neman Allah ya tsare ni da in yi wannan fassarar yace aikin sa gaba ɗaya ya rushe fa innahu madhhabul khawarij to wannan mazhaba ce ta khawarijawa wadanda suke rushe wato aikin mutum da imaninsa ta hanyar a dalilin aikata saban Allah yace wa inna ma yuhbitu al-a'mal al-kufru billah yace kadai abinda zai rushe aikin mutum shine ya kafircewa Allah anan wannan kuma abinda yayi ba kafirci bane kamar yadda ibnu taymiya ce ba ridda bace ma'asiya ce to shi kuma yana cewa ai abinda kawai zai rushe wa mutum aiki gaba daya abinda abin nan kafirci ne da Allah yace Allah ta'ala yana cewa man yakfur bil imani faqad habita amalu wanda duk ya kafirci ya kafirce wa imani to aikinsa ya rushe يجي وفي هذا النص دليل واضح على أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط لم يحبط يحبط عمله وأن النص ني كرره يجي وأن يكي نون تشيوا وأن بكافر تشيوا إيماني بأيكن سبي روشيبا yace to shi a fahimtarsa wannan shi ne abin da ake nufi da wannan hadisin ibnu rajab alhambali a cikin fathul bari ya yi magana akan hubutul amal rushewar aiki ta hanyar barin wasu daga cikin farillai ko aikata wasu laifuffuka ya ce ya yi maganarsa a cikin kitabul iman kuma ya ce aksarul al'umma ko salaful umma wato mafiya yawancin magabata a cikin wannan al'umma wato sahabbai da tabi'ai yawancinsu suna tafiyar da waɗannan hadisai ne da suka zo kamar yadda suka zo ba tare da sun yi takallufi sun matsa wa kansu sai sun yi musu tawili ba ce suna faɗar su a haka saboda haka duk wanda za su yi wa gargaɗi to sukan gargaɗe shi da zahirin hadisin ba da tawilin hadisin ba ce da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya bar sallar la'asar aikinsa ya rushe haka za zahirin suna barin abin ba tare da suna kallafa wa kansu sai sun yi tawili ba in ji ibnu rajab alhambali min gairi ta'assufin fi ta'wilatiha ba tare da sun matsa wa kansu sai sun yi tawili ba وبينا أن العمل إذا أطلق لم يدخل فيه الإيمان ba ko da yaushe in aka faɗi aiki ba imani zai shiga ciki ko da yaushe aka ce aiki to ana nufin har da imani ayyuka suna iya rushewa imanin yana nan saboda ba ba bisa fahimtar khawarijawa da suke ganin cewa wanda ya aikata sabo to duka musuluncin nashi ne imanin sa gaba ɗaya rushe ba a'a imanin yana nan aslul iman wanda yake cikin zuciya yana nan amma aikin aikin ya rushe ya ce wa inna ma yuradu bihi a'malul jawarih ana nufin ayyuka na gaɓoɓi ayyuka da mutum yake yi na sallah da azumi da sauransu ya ce wa bihaza faraka qaulus salaf qaulal khawarij da wannan ma'anar ne maganar magabata ta sha bamban da maganar khawarijawa in taratsi fa innahum ahbatu bil kabirati al iman wal amal domin su idan mutum ya aikata babban laifi to gaba daya suna rushe masa imaninsa suna rushe masa duk ayyukansa sannan kuma wa khalladu biha finnar su ce zai dawwama da wannan aikin da ya na laifi a cikin wutar jahannama wa hadha qaulun batil ce to wannan magana ce ba daidai take ba maganar banza ce وأما المتأخرون فلم يوافقوا السلف على ما قالوه فاضطربوا في تأويل هذا الحديث ce amma malamai da suka zo daga baya-baya ba su goya wa salaf baya ba akan wannan fassara da suka yi magabata ga yadda suke daukan hadisin bisa zahirinsa ba tare da suna masa tawili ba ta yadda za su fidda shi daga daga tsoratarwa suna barin shi yadda yake to amma waɗanda suka zo daga baya sun yi kokarin su bada wani wata fassara daban kamar yadda muka ji daga ibnu abdul bar yace fattarabu fi ta'wil hadha alhadith dan haka kowa sai ya rika kawo tawilin su suka yi saɓani saɓani mai tsanani wanda ya kawo ya ce a kaza ake nufi wanda ya ce kaza ake nufi wani ya ce wani daga cikinsu ya ce tarku salatul asr yuhbitu amala zalika al-yawm wani ya ce a abinda ake nufi in ka bar sallar la'asar baka yi ta ba to aikin wannan ranar ake nufin ya rushe faqad habita amaluhu ay amalu zalika al-yawm suka ce ana nufin aikin wannan ranar to kaga wannan tawili ne tunda zahirin hadisin ba haka ya nuna ba wani ya ce inda ma ya habitul amal alladhi huwa tilka salatu allati tarakaha fa yafutuhu ajruha ce a abinda ake nufi da aikinsa ya rushe wannan sallar da bai yi ba ya rasa ladanta wannan shine abinda ibnu abdul bar ya faɗa shine nan ma ya ce wa hadha alladhi dhakarahu ibnu abdul bar shine abinda ibnu abdul bar ya faɗa ce wa huwa min adhaf al aqwal wannan shine fasara da tafi kowace rauni saboda me saboda ai kowace sallah ma in baka yi ta ba ka rasa ladanta ba wai sai sallar la'asar ba amma anan an kayyade maganar ne da sallar la'asar man taraka salatal asri kaga fadar sallar la'asar idan in aka dauki tawilin ibnu abdul bar to fadar sallar la'asar ba ta yi amfani ba kawai a ce man taraka salata bai kamata a ce salatal asri ba to amma anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kayyade hukuncin ne da barin sallar la'asar kaga ba wai yana nufin rashin rashin samun lada ba ko ba sallah ba kowane aiki ma ba wai sai sallah ba in baka yi azumi baka da lada ko kana da shi baka da shi in baka yi zakka ba baka da ladanta in baka yi sadaka baka da lada in baka yi nafila ba baka da lada so maganar ba ta da amfani a zuwa ce wanda ya bar sallar la'asar ba ya da ladanta haka annabi yake nufi ai duk ma wani aiki ba wai sai sallah ba ma ballantana a ware sallar la'asar da ambato shi yasa ibnu ibnu rajab yace wannan shi yafi kowace magana rauni na tabbata lokacin da muke karanta magana ibnu abdul bar za a wasu za su ji haka a jikinsu cewa wannan maganar da wuya ta samu gindin zama wasu suka ce ana nufin wanda ya barta da gangan wanda ya ƙinta da gangan kawai saboda yare da sallar ko bai ɗauke ta da muhimmanci ba shine wanda akuba za ta same shi man taraka salatal asri muta'ammidan akwai wata ruwayoyi da suka zo da kalmar muta'ammidan amma duk ruwayoyin da suka zo da kalmar muta'ammidan ba su inganta ba babu wata riwaya da ta zo ta inganta da sanya wannan kaidi din wannan da bai bayin saboda haka wannan tawilin ba zai samu shiga ba saboda shi ba duka wata sallah ma in ka batta da gangan to ai akwai matsala ba wai sai sallar la'asar ba wasu suka ce abin da ake nufi ba zai samu lada ba ko da ya rama to ba zai samu lada ba saboda haka abin nan فقد حبط عمله حبوط العمل انا انا نفهم حبوط ثواب العمل يا رسا لادن سلم to amma ya yi laifi ko bai yi laifi ba ya yi laifi sannan wannan sallar za ta zama masa a matsayin ta ɗauke masa wannan faralin da yake kansa inda a ce zai yi sallar daga baya bayan ya bari lokaci ya wuce sannan ya zo sallace ta zai sa za ta ɗauke mishi cewa yanzu ya biya sallar da ake binsa to in har ya biya ladan ne ya rasa to me bambancin sallar la'asar da sauran salloli to kaga wannan shi ma tawilin yana da rauni so da abin da aka faɗa na tawili za ka samu yana da rauni shi yasa shi kansa ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari abin da ya karkata zuwa gare shi shine a bar hadisin a bisa zahirinsa amma ba bisa tafsirin ba bisa tafsirin khawarij ba don su khawarij abinda suke suke magana cewa gaba ɗaya ma mutum ya fice daga musulunci saboda haka ma kawai ka ce da shi kafiri saboda haka in aka bincika bai sallah ba kawai ya kafirta to koda waɗanda suke kafirta tarikus salati ba sa bambancewa tsakanin sallar la'asar da sauran salloli saboda haka kaga ko da a bisa ƙaunin wannan ne to fassara wannan hadisi da cewa ana nufin kafircin kafirci yana da rauni dan menene to aka kayyade da sallar asar in haka ne to shi anan ibn ibn ibn al-qayyim a gaba zai zo ya nashi zai zo ya nashi bayani dan har yanzu bai gama bayanin ba so za mu jira mu ji nashi bayanin saboda maganar idan mutum ya yi riddama shin aikinsa ya rushe gaba ɗaya ko bai rushe ba ko in ya rushe zai kuma dawowa mutumin da ya yi ridda yana musulmi ya fita ya bar musuluncin aka yi masa wa'azi aka yi masa nasiha ya dawo musuluncin to ayyukan da ya yi da hajjin da ya je da duk abin da ya rushe sai ya sake yin wani ko ko a bai rushe ba ibnul qayyim zai bujiro da wannan mas'ala din kuma za mu dan tofa wani abu akai to shi da yace wa min hadha qawlu aisha daga wannan babi akwai maganar aisha radiyallahu ta'ala anha wa an abiha da mahaifinta li zaid ibn arqam radiyallahu anhu lamma ba'a bi lamma ba'a bil aina yayin da zaid ibn arqam yayi ciniki cinikin da ake kira cinikin aina hadisi yana cikin sunan ad-darqutni عبد الرزاق يا رويتو اشكال المصنف دار قطني يا كاوش البيهقي السنن الكبرى ابن حزم اشكين المحلى da malamai haka daban-daban sun ruwaito shi hadisin matar abu ishaq as-sabi'i ita ce ta ce ta shiga wajen aisha radiyallahu ta'ala anha da ita da wata ummul waladi wato wata sadakar zaid ibn al-arqam sai sadakar take gaya wa aisha radiyallahu ta'ala anha sadakar zaid ibn arqam zaid ibn arqam an san sahabi ne na daga manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam mutumin madina ne sai take gaya mata wato kamar tana fatawa take cewa ga irin cinikin da suka yi da zaidu ibn arqam ce ta sayar masa da baiwarta ta sayar masa da baiwarta da dirhami 800 amma bashi nan take shi kuma ya sayar mata da shi ita wannan baiwar da dirhami 600 amma kudi hannu an gane ko aka rubuta cewa tana bin shi dirhami 800 wato dirhami 800 wato kamar kamar bashi yana bukatar kudi ne amma ba za ta bashi kudin ba ko ba yadda zai samu kudin sai ya ce gabawa na ki saya abin da sai ta sayar masa da bai wata irin sai masa da bai wata bashi dirhami 800 sai ya ce to sayi ka 600 nan take ka 600 ta ka 600 ya karba ta kuma tana bin shi 800 to wannan shine bai'ul ina galibi idan ana so a yi a ci riba to amma ba a san a ce ribar ce karara to sai a yi ɗan dabaru sai a yi rara gefe haka sai a kawo wani wani ciniki wanda yake ba shi ne makasudi ba ba shi cinikin ake nufi ba shi dai an sa shi ne don ya yi kwaba ka a ce kawai ba ni bashin 600 in na tashi biya in baka 800 kaga kararar riba ta fito to sai a gitto da wani ciniki amma kawai shi wannan cinikin ba shi ne ba ce ba ni bashi in na tashi biyan ka zan kara maka ko ko zan baka bashi amma in ka tashi biya na sai ka kara to haka haka kaga kowa ya san riba ce sai ya zo ya ce to zan sayar maka da wannan rediyon bashi dubu daya ko yana son dubu daya a wajen saranci to zan sayar maka da ita dubu daya da dari biyar yana bashi sai ya ce to kawo in baka dubu daya ya karba ya bashi dubu daya kaga shi yana bin shi dubu da dari biyar saboda haka in ya tashi zai biya shi dubu da dari biyar kaga kamar ya bashi bashin dubu daya ne ya biya shi dubu da dari biyar wannan shi ne ake kira bai ul'ina to ita wannan ita wannan ruwayar abinda take cewa ita wannan ummul walad ta tambayi aisha radiyallahu ta'ala anha ga yadda suka yi da zaid ibn al-arqam sai aisha ta ce to ki ga in kin je ki gaya masa da farko ta ce da ita bi'sa ma sharaiti wa bi'sa ma shtaraiti tir da abin da kika sayar da kuma tir da abin da kika saya in kin koma gida ki gaya wa zaidu cewa ablighi zaidan anna jihadahu anna amalahu wa jihadahu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qad abtalta amalaka wa jihadaka ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aje ki gaya masa aikin ka da jihadin ka da kai tare da manzo Allah duk ya rushe illa an ya tuba sai ya tuba hadisin mai rauni ne saboda haka hadisin mai rauni ne ibn qayyim ya kashi ne don ya nuna maka cewa ayyuka akan iya samu ayyukan da su rushe aiki amma hadisin bai inganta ba ibn hajar ya ya ya, ya rauna shi kamar yadda ke cikin littafin ad-diraya walaysa at-tabayu bil 'inati riddatun ba yace ciniki da ina ba ridda bace cin riba ba wai ridda bace mutukar mutum ba halatta riba yayi ba ba a ce masa yayi ridda sai dai a ce yayi yayi saban Allah inna ma ghayatuhu an yakuna ma'siya gayar wannan ya zama ma'siya ne saban Allah ne fa ma'rifatu ma yusilu al-a'mal fi waqti wuqu'iha ko fi hali wuqu'iha kamar yadda karanta wa yubtiluha wa yuhbituha ba'da wuqu'iha min ahammi ma yanbaghi an yufattisha alayhi al-'abd malai sake nana ta maganar sa ya ce sanin abin da zai bata ayyuka a lokacin da sanin abin da zai bata ayyuka a lokacin da take faruwa ake aikin wato lokacin da mutum ke tsakiyar aikin ya san akwai wasu abubuwa da in yi aikin zai ɓaci wa yubdiluha wa yuhbituha ko ya rushe ta lalata ayyukan ba da wuqu'iha bayan an yi aikin yace min ahammi ma yanbaghi an yufattisha alaihi al-abd yana daga cikin mafi muhimmancin abin da ya kamata bawa ya bincike a kansa ya san menene in yana yin aikin alkhairi idan ya aikin ya lalace kuma menene ko da bayan ya gama aikin ya zauna an ba shi lada in ya zo ya yi wani aikin za a rushe a kwace ladan da aka ba shi ya kamata ba ya san wannan wa ya harisa ala amalihi wa ya hazarahu ya yi kwaɗayi ya kula matuƙa da gaske da aikinsa kuma ya kiyayi yin wannan abin da zai rushe masa aiki cewa kan ja'a fi asarin ma'ruf ya zo a cikin wani athar wata ruwaya sananniya shahararriya cewa annal abda la ya'malu al'amala sirran lalle bawa zai iya aikata wani aiki a sirri la yattariu alaihi ahadun illa Allah illa Allah ta'ala babu wani wanda zai ga aikin sai Allah ta'ala fa yatahaddathu bihi sai ya fita yana bada labarin sa fa yantaqilu min diwani sirri ila diwani al'alaniya daga wannan wannan aiki daga lokacin a ɗauke shi daga diwani na sirri daga fayil na sirri a kai shi fayil ɗin bayyanawa wato a ɗauke shi daga fayil ɗin da ake tattara ayyukan da aka yi na sirri a jefa shi cikin ayyukan da aka yi su na sarari sun ya siru fi zalikar diwan ala hasabil alaniya sannan wannan a cikin wannan diwanin ya zama ladansa ladan aikin da aka yi shi a fili mun san aikin da mutum ya yi ya ɓoye ya ɗara aikin da zai yi a bayyane in tubru sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wanda zai ɓoye sadakar ya bada ita ga mabukaci ba tare da wani ya sani ba ya ɗara wanda zai yi a gaban mutane ko yayi abokinsa ya sani ko gidansa a sani an gane akwai bambanci ga lada shi yasa a cikin as-sab'a alladhina yuzilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh mutane bakwai da Allah zai sa su a cikin inuwarsa ko inuwar al'arshin sa ranar da babu wata inuwa sai tashi a cikin waɗannan to akwai mutumin da yayi sadaka ya ba da sadaka fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu har ya gama hannun hagu ma bai san abinda hannun dama ya bayar ba wato saboda tsananin sitirtawa wannan ta sa ya shiga cikin sahun mutum bakwai da Allah ta'ala zai gayyace su inuwarsa inuwar al'arshinsa ranar da kowa yake cikin rana to ya ce idan ya yi aiki a sirri ba wanda ya sani sai Allah sai kuma ya je yana faɗa to sai a ɗauki abin daga cikin fayil ɗin ayyukan da aka yi na sirri sai a da shi fayil ɗin alaniya ya kaga ya rasa wancan waccan falalar fa in ta haddasa bihi sum'ati idan kuma dan ya jiyar ajiyayi shi yasa yake faɗa wa talabil jahi da neman matsayi wal manzilati da daraja inda ghairillahi a gurin wani ba Allah ba abtalahu to ya rushe wannan aikin kama kama law fa'alahu lidhalika kamar da kamar ma daman can dan wannan yayi aikin kun ga da farko yayi aikin sa lami lafiya yayi aikin sa lafiyayye ba matsala yazo ya fara dan samarwa kansa matsala ya dan dauko sauko da kansa daga matsayin wanda za a sa ayyukansu a diwanin sirri ya dawo diwanin alaniya bai tsaya nan ba kuma ya je yana faɗa don ya ziyar ya ƙara samun wani matsayi da wata daraja da wata walittaka a gurin mutane da wani yabo a gurin mutane ba Allah ba to daga wannan kuma sai ya rushe aikin ma gaba ɗaya wannan hadisi ne hadisin abu darda ne albayhaqi ya rawaito shi a cikin shu'abul iman sanadin sa yana da rauni ad-darrab ya kawo shi a cikin hadis a littafin sa dammur riya hadisin ismat ibnu malik shi ma sanadin sa yana da rauni kwarai da gaske al-khatib a cikin tarihu baghdad ya rawaito shi cikin hadisin anas shi ma da sanadi mai rauni kwarai da gaske hadisin ba ingantacce ba ne amma ma'anar da yake nunawa zan kula ibnul qayyim saboda haka bai ce kala rasulullahi a farko ba sai ce wa fi asarin ma'ruf to amma abin da yake nunawa yake kunshe da shi akwai izina akwai kuma karantarwa cewa duk aikin da mutum zai yi kai ya kokarin kuzuzuta kansa musamman ma ya yi aiki ya kuma yi don wani ya ji ko don wani ya yaba ba wai don Allah ba domin ko ba wani hadisi akwai hadisin muslim hadisin abu huraira man amila amalan ashraka fi ma'i ghairi taraktu wa shirkahu wanda duk zai aiki kuma yayi dan wani yayi dan Allah kuma dan wani ya hada Allah da wani a cikin aikin to sai Allah ya bar ma wancan ce ka je da ka je da kai da wanda kai dan shi ya biya ka aha in ƙila idan aka ce fa'iza ta ba haza hal ya odu ilaihi sawabul amal mutumin da ya aiki kyakkyawa tun karan farko ya yi shi don Allah ya yi shi don Allah ya samu ladan wanda ya aiki don Allah sai kuma daga baya kawai shi ɗan ya ruɗe shi tsautsayi sai ya je yana neman a ji dai ya yi to sai ke yayatawa ko ya nemi a yayata ya yi aikin shi don Allah amma saboda kawai shaidan yana so ya bata masa aiki sai ya ziga shi aka kira 'yan jaridu ko aka je gidan rediyo ko ya ziga wasu suka je gidan rediyo su yayata cewa gashi ya yi kaza ya yi kaza ko ya biya ma ake sawa to shin idan ya dawo ya tuba bayan aikin yaro an kwace ladan da aka bashi to in ya tuba za a ce to a da masa da ladansa ko kuma a'a shikenan yayi asarar wannan ladan shikenan ya tafi mun san da yawa akwai waɗanda sun yi irin wannan sun bayar da dukiyarsu wataƙila farko fi sabilillah kuma shaidan ya ruɗe suka je suna yaya ta maganar to daga baya kuma sai suka ji cewa wannan yana farushe musu aiki za a an kwace ladansa to shin in suka da suka yi nadama suka tuba za a ce to a mayar musu da aikinsu kamar yadda da a bai musu da ladansu kamar yadda da aka ba su ko ku a shi kenan ya tafi kenan to ce in wani yayi wannan tambayar kila sai an sa masa da da cewa in kana qad amilu qad amilahu li ghairi Allah ta'ala in da man can aikin ba dan Allah yayi ba wa awqa'ahu bi hadhihi niyya yayi shi kuma ba dan Allah ba tun farko fa innahu la yanqalibu salihan bit tauba dan ya tuba ba zai dawo ya zama dan Allah ba wato in karan farko ma tun sanda zai yi aikin ba dan Allah yake yi ba to wannan ba yadda za a yi dan ya ji ya tuba kuma aikin ya dawo ya zama mai kyau saboda haka wannan aikin tuba ba zai dawo da shi mai kyau ba ya yi shi ba dan Allah ba tun farko ba bai yi kyau ba amma ba shi ladan ba balle ya ce yanzu a dawo masa da shi ya tuba daman can bai samu komai ba bal hasbu taubati an tamhuwa anhu iqabahu to menene amfanin tuban kenan malaci amfanin tuban shine ukubar da za a yi masa akan wannan abin da yayi ba dan Allah ba aka rubuta masa zunubi ukuba kuma take jiransa in ya ce ya tuba a ce to an janye ukubar nan ne amfanin tubansa amma ba wai yanzu ya jira kuma a biya shi wani lada ba wannan shine amfanin da tuban za ta yi masa fayasiru la lahu wala alaihi ya zama ba gare shi ba ba kuma a kansa ba wato ya zama ba ba yabo ba fallasa وأما إن عمله لله تعالى خالصا ثم عرض له عجب ورياء أو تحدث به ثم تاب من بعد ذلك وندم فهذا قد يعود له ثواب عمله ولا يحبط أما ما ليش أما كشي نبي إذن يا أيكن سني دفركو دن الله تعالى دا إخلاصي دن الله كوي أيكن ثم عرض له عجب ورياء سنن دقا بايا بايا يا جماعة أيكن لا مي لا فيها kwana biyu kuma sai rike jiji da kansa sai kuma riya ta shigo cikin aikin ya rika faɗa ya rika neman yabo akan aikinsa au ta haddasa bi ko ya rika yayata aikin sun mataba min ba da zalika bayan kuma haka ya ji wa'azi ya ji nasiha ko shi karan kansa ya gane cewa kai yana wa kansa yana yi wa kansa matsala sai ya tuba wani dima ya yi nadama ya da na sani fa haza qad ya'udu lahu thawabu amalihi wannan tana yiwa tana yiwa ladan aikin sai kuma dawowa ya dawo masa wala yuhbatu ba za a rushe masa ba shi ma anan kaga malam cewa kad bai yanke hukuncin cewa bai yanke cewa tabbas an da masa ba ce ta yiwu akwai tsammani akwai sa rai da dama dama tana yiwa a dawo masa da aikinsa wa qad yuqalu innahu la ya'udu ilayhi kuma ana iya a ce aikin nashi fa ba zai da ladan fa ba zai dawo ba bal yasta'nifu al-amal zai fara wani sabon aiki ne kuma wancan dai da yayi ya rusa shi sai dai dawo yayi wani to shi ne malai ce wal mas'alatu mabniyatun ala asl wannan mas'alar an gina ta ne akan wata ka'ida ko akan wani asali ko akan wani tushe ko wata magana wa huwa anna riddata hal tuhbitu al'amala bi mujarradi bi mujarradiha aw la yuhbitu illa al-maut alaiha shin idan mutum yayi ridda da zarar yayi ridda aikinsa ya rushe ko ko a sai in ya mutu a murtaddi bai tuba ba har ya mutu da ridda shi da aikin nasa zai rushe fihi lil ulama'i qawlani mashhurani maganganu ne bi shahararru na malamai wato malamai sun kasi gida biyu dangane da wannan mas'ala wasu suka ce idan mutum yayi aiki na kwarai sannan daga baya yayi aiki abin idan mutum yayi yana musulmin sa sai yazo yayi ridda daga baya to ayyukansa sun rushe ayyukansa sun rushe amma wannan rushewar ba zai tasiri sai ranar da ya mutu inda zai tuba to za a da masa da aikinsa inda zai tuba za a da masa da aikinsa kafin ya mutu amma in har ya mutu bai tuba ba to aikin shi ke ya tabbata rusasshe saboda haka suka ce wannan shi ne abinda abinda aya alkur'ani cikin suratul baqara ta nuna ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون القرآن يتشي دو وندا يرد daga cikin ku fayamut sannan ya mutu yana kafiri ce yayi ridda sannan ya mutu yana kafiri fa ulaika habitat a'maluhum to waɗannan su ne ayyukan su suka rushe a duniya da lahira kuma waɗannan su ne za su dawama a wuta ceto wannan ayar ta nuna cewa almaut shi ne yake sawa aikin ya rushe kuma ya dawama a wuta amma in ba haka ba to babu abin da zai sa a ƙidawo masa da aikinsa in ya tuba za a da masa da aikinsa su ce su ko da a ce wato ya yi hajji sai kuma ya ridda to in ya mutu zai je lahira ba shi da ladan hajji ba kuma maganar cewa a ba shi cikin waɗanda ake biya ladan hajji shi ma a sashi a ciki amma in ya tuba kafin ya mutu to in ya je lahira zai taso cikin alhazai kan waɗanda suka yi hajji za a biya shi wannan ladan duk da cewa an samu ridda a tsakankani amma ya dawo to wasu daga cikin malamai su kuma suna da ra'ayin cewa a'a in dai mutum ya yi ridda to aikinsa ya rushe in dai mutum zai yi ridda to aikinsa ya rushe ko da ya tuba ya dawo da sabo amma ba za a yi masa lissafi da aikin da ya wuce na baya ba suka ce Allah ta'ala ce man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin la in ashrakta la yahbatanna amaluk walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun ka ce do anan ba a kawo sharaɗin mutuwa ba lace wa man yakfur bil iman wanda duk ya kafirce ta hanyar barin imani faqad habita amalu aikin sa ya rushe wa huwa fil akhirati min al khasirin alana lahira yana cikin asararru ce ba a ce sai ya mutu ba sannan aikin ya rushe sannan in ashrakta la yahbatanna amalu ce in har kai shirka to aikin ka lalle zai rushe ba a ce sai bayan mutuwa ba walau ashraku Allah ya ce da sun yi shirka la habita anhum ma kanu ya'malu da abinda duk suke aikatawa ya rushe ba a ce sai sun mutu ba suka ce can abin da yasa aka ce sai sun mutu saboda akwai maganar dawwama a wuta akwai maganar dawwama a wuta abubuwa biyu ne aka faɗa a can fa ya mutu wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun saboda haka abu biyu ne aka faɗa a can bayan rushewar aiki aka ce in sun shiga wuta har abada suka ce to ko babu mai dawwama a wuta sai wanda ya mutu kafiri to shi yasa akwai bukatar a ce fa ya mutu huwa kafirun amma wannan da ya ridda aikin sai rushe ya dawo musulunci kaga bai mutu kafiri ba babu magana da dawwama a wuta shi yasa sai ba a kawo fa ya mutu ba an fahimta suka rarraba abin nan waɗancan suka ce a to shi ma ai anan Allah ya ce wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin nan ma ya ce a lahira yana da wasu waye kuma hasararru a lahira qul innal khasirina ladina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al qiyamah ala zalika huwa al khusran al mubin ai asara wanda zai rasa zai yi asara komai a lahira shine asara dai ce to tunda aka ce in huwa fil akhirati min al khasirin ya nuna cewa akwai maganar shiga wuta din to saboda haka akwai debate mai karfi tsakanin malamai game da wanda ya mutu ya yi ridda tunda a nan akwai wasu abubuwa da za su biyo baya ne shi yasa debate din ya yi tsanani idan ya taɓa yin hajji sai ya yi ridda kaga sai in ya dawo musulunci sai ya sake hajji waccan hajjin da ya rushe su masu cewa aikinsa abin nan in ya yi ridda wasu ka ci in ya yi ridda ladan ne ya rushe amma aikin bai rushe akwai wanda su kuma suka so su tsaya tsakiya su ba nan ba nan ba in between su nan ba nan ba nan ba wa irin neutral din nan su suka ce ladan ne zai rushe amma aikin yana nan suka ce saboda me saboda ai abubuwan duk da ya a baya ba a tashin su in ya ci gado kafin ya yi riddan a in ya yi ridda ba a ci a dawo da kudu ya ci shi ya ci in ya jawo mutane sallah liman ne da ba a cewa waɗanda duk suka yi sallah a bashi sallah su ma ta ɓaci in ya yanka dabba ya zo yana musulminsa sai ya yanka ga dabban nan an gyara ta an beɗe ta watakila ma mai tsire ya sa ta a tukubarsa sai kawai aka kawo labari wanda yanka dabban nan ɗazufa ya yarda gasken to naman zai zama bushe saboda haka wannan ya riga ya tsira suka ce to kaga ayyukan suna nan ladan da zai samu ne a dalilin aikin aka rushe to kaga waɗannan su ba su ce an rushe ba su ba su ce ba a rushe ba to ibnul qayyim maganar da zai yi a nan gaba za ta nuna mana girman mas'alar amma dai wannan yana nuna abu ne mai haɗarin gaske mai haɗarin gaske mutum ya zo ya yi abin da za a rika tantama har a rika difit aikinsa yana nan ko ya rushe har a lahira ko ko a sai ya sake sabon aiki shine malam ya ce fihi lil ulama qawlani mashhurani malamai biyu malamai suna da maganganu biyu shahararru akan wannan wa huma riwayatan an imam ahmad riwaya biyu aka samu daga imam ahmad wata riwaya ta ce ya rushe wata riwaya ta ce a'a sai ya mutu ne aikin ya gama rushewa to shine malam yace fa in qulna tuhbitu al-amala bi nafsiha famata aslama ista'nafa al-amala wa batala ma kana qad amila qabla al-islam idan muka ce wannan wannan ai abin da riddar ita karan kanta ta rushe aikinsa to kaga kenan duk sanda ya dawo musulunci to zai fara aiki ne daga farko yanzu kamar daman can bai musulunta ba wa batsala ma kana qad amila qabla al-islam duk abin da ya aikata kafin musulunci ya gama rusa shi wa in qulna la yahbitu la la yahbitu al-amal idan muka ce aikin bai rushe ba illa idza mata murtaddan sai in ya mutu ne yana ridda fa mata ada al-islam ada ilayhi thawabuhu wa amalu to da ya dawo musulunci to sai a ce to a mayar masa da ladan sa daman ga yadda ya aikata aka kwace ladan tunda ya tuba a mayar masa da a mayar masa da kayan sa نعم وهكذا العبد إذا فعل حسنة العبد إذا فعل حسنة وهكذا العبد إذا فعل حسنة هكذا باوى إذا أيكة أيكي ككاوى ثم فعل سيئة سنة يممونا أيكي thumma taba min ba min tilka sayyi'a sannan daga baya zo ya tuba yayi aiki kwakwara yayi aiki kikkiawa sai kuma daga baya zo ya tabka wata tsiya to sai ya dawo ya tuba to shin abin da ya ce su mafa'ala sai ya tuhbituha sai zo ya tabka wani gunan aikin da zai rusa wancan aikin da ya yi a baya to sannan daga baya zo ya tuba to shin wancan abin da wancan aikin da ya rushe zai kuma dawowa hal ya'udu ilaihi thawabu tilka alhasanatu almutaqaddima wancan aikin mai kyau da ya yi a baya zai dawo ko ba zai dawo ba yukharraju ala hadha al-asl to sai a fitar da shi bisa ga wannan ka'ida bisa ga wancan ka'ida ta murtaddi kaga za a samu magana bi ita ma kenan bari in ci gaba saboda mu ci na ga wancan yana ne mai daga mu hannu ko ka daga inna lillahi to ai ba zai kai ba yace wa lam yazal fi nafsi shay'un min hadhihi al-mas'ala mala ibn al-qayyim yace bai gushe ba ina ta jin wani abu dangane da wannan mas'ala wato ya kasa yanke wani bagana guda ɗaya akai walam azal harisan ala sawabi fiha kuma ban gushe ba ina ta kwadayin ya dai menene daidai a cikin maganganun biyu aikin ya rushe ko sai an mutu wa ma ra'aitu ahadan shafiya fiha shafa fiha ban ga wani daga cikin malamai da suka yi magana suka gamsar da ni game da mas'alar ba to bai kai gare shi ce wallazi yazharu li wallahu ta'ala a'lamu abinda ni ya bayyana gare ne kuma wallahu a'lamu wa bihil musta'anu shi kadai za a nemi taimakon sa wala quwwata illa bihi babu wani karfi da dabara da iyawa sai da taimakon sa yace annal hasanatu was sayyiati tatadafa'u wa tataqabalu al hasanatu was sayyiat ayyuka kyawawa da munana tatadafa'u suna kokawa ne suna fuskantar juna suna kokawa aikin mutum na kwarai da kuma munanan ayyukansa wa yakunu al hukmu fiha lil ghalibi ce hukunci wanda zai yi nasara a ciki shine wanda yafi rinjaye kyawawan ko munanan wa huwa yaqharu al-maghlub shi zai shi zai murkushe wanda aka rinjaya wa yakunu al-hukmu lahu ya zama shine ya ci nasara hatta ka anna al-maghlub lam yakun hay ya zama wancan da aka murkushe kamar babu shi kenan fa idza ghalabat ala al-abd al-hasanatu dafa'at hasanatuhu al-kathiratu sayyi'atihi idan ayyukan kwarai suka yi rinjaye ga bawa su suka fi yawa to sai su tunkuɗe waɗannan hasanat ɗin kyawawan ayyukan sai su tunkuɗe munanansa ومتى تاب من السيئات ترتب على توبته منه حسنات كثيرة da zarar kuma ya tuba daga wani laifin da ya yi to sai wannan tubar kuma sai ta haifar masa da kyawawan ayyuka masu yawa kat turbi abin turbi wata zilo ala alhasanati allati allati habitat bis sayyi'a watakila waɗannan ayyukan da tuban za ta haifar masa ayyuka na kwarai kyawawa har ma su zo su ɗara su fi wancan kyakkyawan aikin da wancan laifin ya rusa masa fa in azamati tauba idan tubar ta su ta kankama wa sahha ta inganta wa nasha'at min samimil qalbi ta fito daga zuciya ahraqat ma marrat alaihi min as-sayyiati sai ta bi dukkan wasu laifuffuka da ya taba yi a baya duk sai ta kona su hatta ka annaha lam takun har ya zan kamar bai ma taba yin waɗannan laifuka ba fa inna ta'iba min adh-dhanbi kamar la dhanba lahu domin mai tuba daga zunubi kamar ba shi da zunubi ne lokaci ya yi sun sha Allah a darasi na gaba za mu yi ƙara bayanin abinda ibn qayyim yake nufi da wannan magana tashi da kuma ƙara jin wasu daga cikin hujjojinsa da ya dogara da shi wajen wannan bayani nashi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh